الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرنغ وطن جماد الأولى شكرة دبو دير داري حدود أربعين هجرية wanda ya dace da 26 27 ga watan 1 shekara ta 2019 a miladiya muna darasi na talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muna bayani ne akan shiriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi sallar idi da kuma bukukuwa na idi malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yu'akhiru salata eid al-fitr wa yu'ajjilu al-adha ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah la yakhruju hatta tatlu'a ash-shams wa yukabbiru min baytihi ila al-musalla wa kana sallallahu alaihi wa sallam idha intaha ila al-musalla akhadha fi as-salah bighayri adhan wala iqama wala qawli as-salatu jami'a ولم يكن هو ولا أصحابه يسلون إذا انتهوا إلى المسلى لا قبلها ولا بعدها وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإهرام بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرة أخذ في القراءة فقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب في الأولى الفاتحة ثم قاف وفي الثانية اقتربت وربما قرأ فيهما بسبه اسم ربك الأعلى والغاشية ولم يصح عنه غير ذلك فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية ثم أخذ في القراءة فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ولم يكن هناك منبر وإنما كان يخطب على الأرض ما لا يكتشوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبن تبتا ينا جنكرتا ينسلر إيدي baya yin ta da wurwuri amma sallah babba ita yana yin ta da gaggawa kenan an fi so sallar layya wato a gaggauta yin ta don mutane su dawo su shagaltu da yanke-yanken namansu da hidindimu in kun lura kamar nauyin hidindimun sallah babba saboda yanke-yanken dabbobi da rabe-raben nama ya fi ɗaukar lokaci sosai a kan ƙaramar sallah wannan shine hikimar ta sa Allah ya sunanta masa yake jinkirta idin ƙarama ƙaramar sallah ya gaggauta ta babbar sallah ibn umar tare da tsananin rikonsa da sunna sahabi ne wadda ya shahara wato yana bin sunna annabi sosai baya fita sallar sai rana ta fito duka daga cikinsu gaba daya sai rana ta fito kenan ba bayan asubahi ake sallar idi ba dole sai rana ta fito kuma yana yin kabbara tun daga gidansa har zuwa wajen sallah kenan sunna ne idan mutum zai tafi sallar idi ya yi ta kabarbari har zuwa masallacin idin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan haka zaka rinka fada ana ji ba wai mutum ya rinka fada a boye ba a ji ba yarfa'u sautahu bitakbir idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa wajen sallar idi yana zuwa kawai sallar idin ake fara yi kuma ba a kiran sallah kuma ba a ta da ikama sallar idi ba ta da bukatar kiran sallah ba ta da bukatar ikama ba a ma kuma wata magana da ake yi na tara mutane su zo sallah as-salatu jami'a idan annabi yana so ya tara mutane a wuri sai ya ce a rinka cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a to ba a yin wannan amma wani abu ya faru da annabi yake so a kira mutane ba lokacin sallah ba wannan as-salatu jami'a ita ce lafazin da ake amfani da shi wajen a tara mutane amma ba lokacin sallah ba ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى ده شيء النبي صلى الله عليه وسلم da sahabbansa ba ɗabi'arsu ba ne in sun ji su yi sallan nafila idan sun isa masallacin idi ba a yi la qablaha wala ba'daha ko kafin sallar ko bayanta haka imam bukhari ya rawaito a kitabul idain hadith kenan duk wanda kaga ya je sallar idi ya kabbara nafila to ba irin na annabi yayi ba ba a yin nafila sai dai mutum ya manta watakila wasu kan manta gaskiya mutum ya manta sai sai kabbara yi to ba a yin nafila to saboda ita ma nafila ce kuma har yanzu cikin ɗabi'arsa abin da ya koyar yana fara yin sallah ne kafin hudu ba da ya zo kawai yana isowa masallacin idi kawai sai dai ka ji an tada sallah kawai to sai ya gama sallah sannan sai ya zo ya hudba fa yusalli rak'atayn sallar idi raka'a biyu ce kacal duk wanda ya ta hudu ya zo da bid'a ga yanda yake yin sallar a raka'ar farko yana yin kabbara guda bakwai mutawaliya بتكبيرة الإحرام تعالى كبر حرما إيه كبر حرما زي تي الله أكبر الله أكبر الله أكبر sai ya yi guda bakwai a raka'a ta me ta farko baina kulli takbirataini saktatan yasira tsakanin kowace kabbara da yar wata akwai sakta sakta wani dan shiru shine sakta daga sukut wani dan shiru kaɗan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fi sakta yasira dan shiru kaɗan alƙalka ba da dama wa mamunka su amsa to wannan ɗan shirin ana karanta wani abu ya ce wa lam yahfaz anhu zikirun mu'ayyanun bayyana takbirat ba haddato daga gare shi cewa akwai wani zikiri ba kar wani yayi wani salati ko yayi wani tasbihi ko yayi wani ambatan Allah tsakanin wannan kabarbari guda biyu wannan shirun da ake dan kuwa ba a ruwaito annabi yana yi ba ko da ko ni yana ganin cewa yana da kyau a dan jefa wani abu na zikiri a amfana da lokacin baya cikin karantawa annabi alaihi salatu wassalam kun san daman shi wannan littafin sunna yake koyarwa yawwa yace amma amma walakin sai dai zukira an ambato daga ibnu mas'udin shi kam yana fada a ɗan tsakanin yahmadullah shi alhamdulillah a ɗan tsakanin alhamdulillah alhamdulillah da yaban Allah yi sai alai da ma salati annabi wannan daga ibn mas'ud aka rawaito abdullahi dan umar ya yi mana bayanin yanda ake yin kabbaran nan shi kam kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira duk kabbara sai ya daga hannunsa ka san za ga wasu sun yi shiru Allahu akbar ba sa daga hannu da ita da ta sallagawa to shin za a daga mata hannu ko ci kabbara ko ba za a yi ba shi kam an ruwaito yana dagawa وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة ينا كما ينكبر ميكي سي كما كراتوف نا القرآن ركع الفرق الأولى ينا كرنت فاتحة سيكم سورة قاف ركع تبيو يكرنت فاتحة سيكم اقتربت الساعة وانشق القمر هكا رواية تزوج في مسلم رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه أما wani lokacin an samu yana canja surorin yana karanta sabbi isma rabbikal ala fatiha da sabbi isma rabbikal ala fatiha da hal ataka hadithul ghashiya banda wadannan surori guda hudu da aka rawaito bai inganta annabi yana karanta wani abu bayan su a sallar idi duk da cewa idan ana maganar halacci babu laifi qur'ani ana iya karanta shi a ko'ina sai dai in kuma ana tambayar me annabi ya yi alayhi salatu wassalamu to waɗannan surorin su aka rawaito yana yi yana gama karatu kawai sai rukuyi fa idza faraga min alqira'a kabbara wa raka sannan kuma yana yin kabbara a raka'a ta biyu in ya dago din nan to shi kuma kabbara guda biyar yake yi wancan guda bakwai raka'a farko wannan kuma raka'a ta biyu guda biyar mutawaliya a jere yana gama biyar ɗin nan sun ma'aka da filƙira sai ci gaba da karatu idan ya juyo ya idar da sallah sai ya tashi ya tsaya yana idar da sallah sai ya tashi ya tsaya sai ya kalli mutane su ɗin suna zaune a kan sahunsu ya musu wa'azi ya ba su umarni wani ana gaya mana content na huduban ne za mu zo mu karanta ta insha Allah kaɗan abin da yake faɗa a idi ya hane su akan abubuwa na hani idan yana so ma ya tura wasu runduna ne a lokacin sai ya ba da wannan umarni ya ce a yi kaza a yi kaza idan yana so ya bada umarni da wani abu sai ya bada umarni da abun haka imam bukhari da muslim suka rawaito yace a wannan lokacin da annabi yake hudu nan babu mimbari katakon da ake dorawa a hau wa inna ma kana yakhtubu ala al-ard annabi yana yin huduma ne a kar Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam malai cewa amma qawlu fi hadisi في حديث في صحيحين في الصحيحين ثم نزل فأتى النساء إلى آخره فلعله كان يقوم على مكانه مرتفعا مرت مكان مرتفع وأما منبر المدينة فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو وأن يذهب ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة وروي وكان يخالف الطريق يوم العيد وروي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما لن cewa babu mumbari a wannan lokacin to amma za ka tarar da wata riwaya cikin sayil bukhari da muslim aka ce a riwayar summa nazala fa'atan nisa'a annabi ya sauko bayan ya yi hudu ba ya gama aka ce sai nazala aka yi amfani da kalmar nazala sai ya sauko sai ya zo wajen mata har zuwa ƙarshen hadisin rawar bukhari da muslim fil idain to wannan cewa da aka yi sauko bayan nuna akwai mambari kenan mai karatu mai saurari zai dauki cewa lalle akwai mambari yace to tawilin da ake yi fassara shine wala allahu an yi masa wani abu mai tudu ko ya hau wani dutse ko kuma wani abu mai tudu ya hau dan a gano shi saboda yayi hudubar a gano shi idan mutum yana magana a tsaye ana so duk mutane su gan shi hikimar mutum yana magana a gano shi yana sa mutane su mai da hankali da abin da yake faɗa to la'allahu wani wuri ne ya hau mai tudu ya sauko din amma kada wani ya ɗauka a cikin hadisin nan cewa a lokacin akwai mumbari saboda sun ba da tarihin mumbarin ma na idin da annabi ya fara hawa yace mumbarin madina wanda ya fara fitar da shi marwanu ibn al-hakam ne shi ma da ya fitar da shi sai da aka yi mai musu yaya annabi bai fito da shi ba za ka fito da shi to mun bari fan da aka yi shi na tabo na tubali na labin da tin tubali da tabo yace wannan wanda ya fara gina shi shine wani mutum mai suna kasiru bin salt a lokacin mulkin marwan a madina lokacin marwan ne yake gwamna a madina so kenan so ibn qayyim yake so ya ce mana a lokacin annabi babu mumbarin na sallar idi fa ba na cikin masallaci ba a wannan idin da yake bayani na annabi so bayan an yi sallar idin na ana yin hudu ba ita ce ake hawa mambari a yi to amma a shari'a ba laifi ba ne ba don an yi wani abin da za a hau sama a gano mutum a lokacin hudu ba din ba laifi ba ne tun da shi ma kaga ya ce na sala annabin kenan ya hau wani abu mai tudu kaga babu jidali annabi ya yi rahusa ga wanda ya sallah an sauƙaƙa masa ya zauna ya saurari hudu ba ko kuma ya tafi kenan wanda yake da uzuri zai iya tafiya amma ya zauna ya ji hudubar ya saurari addu'o'in musulmi shi ya fi kamar yadda ya zo a wata riwaya amma da mutum zai tafi bai taɓa sallar idansa ba sai dai wanda ya zauna ya saurari hudubar ya fi shi falalar sauraron wa'azi da bayani wataƙila a faɗi wata kalmar da za ta ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala sannan annabi ya yi da za mu zo mu ƙara bayani insha Allah annabi ya yi rahusa idan har aka samu haɗuwar idi na ƙaramar sallah ko babba da juma'a ma'ana ya zama sallar idin ranar juma'a ne an yajtazi'u bi salati al-eid anil jumu'ati su wadatu da yin sallar idi ba sai sun je juma'a ba saboda idi guda biyu ne za ka iya yin ɗaya ka ɗaya juma'a idi ne ƙaramar sallah ma idi ne to amma ba sai sun je juma'a ba za su yi sallar azahar fatawa shi ce wacce take shazza a ce ba za a yi sallar juma'ar ba kuma ba za a yi azahar ba kun fahimce ni da idin tana iya isarwa azhar to da sai a ce za a iya cewa kar ku je idin ku je ku yi azhar ai ku je ku yi ku je juma'a amma yanzu ana magana ka je idi ne amma tunda idi raka'a biyu ce to ba sai ka je ka daɗa maimaita wata idin ta juma'a ba ita ma raka biyu ne ba sai ka yi azahar a hankalce ma ba sai mutum ya tsawaita tunani ba idi lokacinta daban zamanta daban idin karamar sallar da muke faɗa ita kuma dan a nuna maka akwai alaƙa tsakanin azahar da juma'a sai aka yi ta a wannan lokacin na sallar azhar dan ranar da ba ranar juma'a ba ranar da ba ranar idi ba kaga zaka je kai sallar juma'an ka ba sai ka maimaita wato azhar ba za mu zo mu tattauna daga baya kaɗan insha Allah saboda akwai fatawar da take ta yaduwa wasu suna ba mutane fatawa ku je idi kar ku yi azahar kar ku yi juma'a to shi kansa annabin cewa yayi wanda ya ga dama ya zauna kar ya je amma inna mujammi'una mu dai za mu tafi za mu je mu yi juma'ar mu kuma ya ji alaihi salatu wassalam amma musulmin karfashin zamanin nan suna tutiya da wannan har ma ana idan a zagi wasu ko a bata wasu cewa ba za mu yi azhar ba ba za mu yi juma'ar ba to ai ba wani matsala a karam kallah shikenan in ba ka yi ba ba damuwa yi amma kuma ba ka yi saka hana wani ya yi ba yi daga cikin abin da ya tabbata a sunna annabi alaihi salatu wassalam yana saba hanya idan ya tafi ta nan to a komowa sai dawo ta nan mun samu lokaci za mu yi bayani mai hikimar haka ɗin canja hanya an so ka canja hanya kamar yadda an so ka tafi da ƙafa daga cikin hikimomin suna cewa akwai wato duk inda mutum ya taka ya je sallan nan wannan wurin zai masa shaida ranar tashi alƙiyama cewa ka bi nan ka ji har inda kake tafiya ka je ibada a kiyama zai maka shaida to shi za ake so ka bi ta can ka bi ta can ko kuma ana so a nuna yawan musulmi kafirai su ga cewa musulmi suna da yawa wasu sun bi ta can wasu sun bullo ta can ai ta bullowa ta lunguna da layuka an je idi wanda baya so ya shiga gida ya rufe kansa sannan idan ranar sallah ce ta babbar sallah an ruwaito yana fara kabara tun daga alfijir na ranar arfa ranar tara ga wata tun daga alfijir ta kabbar bari in Allah ya sa da annabi baya tsayawa sai ya je ƙarshen kwanakin ayyamu tashriq sha ɗaya sha biyu sha uku ƙarshen ranar sha uku da yamma sai dai na kabarbarin duk waɗannan kwanakin yana ta yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd tun daga asubahin rana arfa zikiri kenan mai rijista daga annabi alaihi salatu wassalam idan muka koma baya kanan can ku koma can inda yake magana akan annabi yana sanya sutura mafi kyau wa kana yalbas wa kana yalbasu lil khuruji ilayhi ma ajmala siyabi idan zai fita sallar idi guda biyu kayan da yafi kyau yake sawa a cikin kayan da Allah ya bashi طيب muna da janibi guda biyu janibi na farko annabi ya mana bayani akan kaya da suka fi kowane kaya idan da zaka tambaya a cikin sutura ta dan adam wacce ce tafi kowace daraja shine farin kaya dan umarni ma yayi ce a rinka sa farin kaya albisu min siyabikumul bayad ku rinka sanya farin tufafi farin tufafi yana da wani nau'i na kwarjini kuma ko yanzu kima da daraja farin tufafi ya fi wancan kayan kore shar kwarjini kuma za ka gani yawanci ko manyan mutane ko na abu sauransu ko na baki haka za ga da farin faya fari ko shadda ce fara ko yadi ne fari ko menene dai fari yace fa innaha ko fa innahu min khairi thiyabikum shine mafi alherin tubabinku yace wa kaffinu fiha mautakum idan ɗan uwanku sun mutu za ku sa su a rami a kabari to ku rinka sa musu farin tufafi shi yasa kaga ko ihrami sai ga fari ne da mutane suke aikin hajji da umra da shi farin tufafi yana da wannan daraja ko babbar riga ko yar ciki ko karama ko ma mai fari dai yana da daɗi kuma kuma a cikin mu'amalolin ku yau da gobe akwai abubuwan da za ku ga farare suna da daɗin sha'ani kwarai da gaske akwai kima kuma komin arhar farin tufafi in ka ga mutum da farin tufafi akwai wani nau'i na kima cewa aka ka ai na yi mafarki da wani da fararen kaya me yake nunawa alamar farin kayan na harkar ana so ina fata ana fahimta tamalan ba yana nuna cewa bai halatta a sa wannan tufafi ba fari ba abun mamaki kuma wannan a duniya kenan a lahira kuma kayan yan aljanna kore ne wanda Allah ya bayani akan suturar yan aljanna an tambaye shi yace kore ruwan ganye kore shar shi ma kuma yana da kimarsa yana da darajarsa a wajen kwalliya da ado musamman ido Allah ya yi ido yana son ganin kore a duk kaloli na duniya masana suke cewa babu wani kala da ya fi amfani wa ido irin koren abu an ce waɗanda suke da matsaloli da raunin gani akan tura mutum kurin ya je daji inda koriyar ciyawa ne a ce ya rinka zuwa yana yini kullum a can yana dawowa duk inda ya ɗauki wasu satuttuka da watanni to idansa yana yin ƙarfi sama da da ko kuma idan mutum a ɗakinsa ko a gurin kwanciyarsa yana da wani abu kore haka yana yawan ganin sa to yana karfafa idon mutum kuma kore shine abin da ido yake sha'awar ya gan shi baya kyamarsa kun fahimce ni to shi yasa aka ce daga cikin kayayyakin annabi yana da hulla hulla shine set din kaya hulla riga da wando shine hulla ƙasa da sama wanda yake sawa don sallar idi akwai kuma wanda yake sawa don juma'a wani lokacin yana sanya riguna koraye an samu annabi yana sa koren kaya ya je idi kamar yadda aka samu ya sanya masu jaja-jaja da ratsi a jikinsu ana cewa ahmar a riwaya wasu na cewa ja a'a an ce ja ne kayan saboda akwai ja a ciki ba wai kayan ne gaba ɗaya ja ba ibn qayyim yake magana yace wasu sun yi mummunar zato da fahimta cewa annabi ya saka jan kaya sallallahu alaihi wasallama yace a'a kaya ne wanda suke akwai ratsin ja ja ja ja a cikin kayan kaga tunda shine ratsi ba shine jan ba kenan akwai wani kala kaman wasu riguna alburudul yamaniyya wanda ake su a Yaman to sai aka ce da kayan ja saboda akwai ja a ciki amma ba wai ja jawur bane bari ma an samu hadisai da yawa da manzon Allah yayi hani a sanya sutura ja jan kaya annabi ya hana sawa da kuma yalo wannan kalolin guda biyu annabi baya son su mutum ya ɗauki riga da wando jajawar na faɗi wannan ne saboda yanzu za ga matasa suna wannan akwai yadi yanzu ana yanka yadi ana ɗinki na gayu da shi jajawar kamar jini haramun ne haram ko kuma yalo menene yalo ne ruwan ɗorawa mutum ya je yanki shadda yalo ko a rina masa ita misali yalo ko ja annabi ya hana in dai kai a sunna ne to ka bar abin da annabi ya hana amma ya halatta mutum ya sa ja mai ratsi ja amma a ratsa shi to kaga ba ja jawur ba ne sannan yalo da aka yi masa ratsin ko fari ko baki ko wani abu wannan ba laifi amma yalo kau gaba daya ido ma baya son ganin sa kuma yana daukar hankali to ya kamata mu kiyaye musamman samari matasa manzo Allah yana yana kin al-lawnul ahmar haka ibn qayyim yace falam yakun liyakraha al-ahmar hadhihi al-karahati shadida annabi yana kyamar jallauni din nan hakikanin kyama sun mai yalbasahu sannan a ce wai annabi ya zo ya sa jan kaya wanda ta saboda kyamar jan kayan nan da annabi yake yi aka haramta mutum musulmi ya sa kaya ja kuma karahiya din karahiya shadida fa to wannan kenan idan an zo maganar fita a ci abinci mun karanta a baya yana cin yan dabinai kuma yana ci wuturi ne ko ɗaya ko uku ko biyar amma a ƙaramin a babbar sallah baya ci sai ya dawo daga sallar idi to me yake ci in ya dawo fa ya akulu min udhiyati sai ya ci daga abin da ya yanka na dabbar shine yanzu mutane sai su sa a yanka musu sai su zaɓi abin da ya fi saurin gasuwa shine hanta an gane ba wai dole hanta za a ci ba amma me yasa saboda an taho da yunwa ba a ci ba ita ta fi saurin gasuwa sai mutum ya ci daga abin da ya yanka to wanda bai na yama ba sai ya ja girkinsa kawai bai yi bayi na'am eh sai ya samu sai ya samu ruwa ya sha ko ya sha shayi ko ni dai duk abin da kuke sha sai ku faɗa yi kuma ina so na gaya muku wani abu guda akan wannan gabar tunda muna magana akan idi ne akwai wata al'ada da muke da ita a nan ƙasar Hausa ta ƙin yin layya matasa mazansu da matansu ba sa yin layya wato ni na kasa gane a ina aka samu wannan karatun wai sai mai aure zai layya layyan nan fa ibada ce haka ne me yasa kuke azumin arfa me yasa kuke azumin litin alamis me yasa kuke kaza me yasa kuke zuwa idin ba wanda ya ce wai sai mai aure ne zai layya mai iko shi ne zai layya mai dama kuma wallahi da yawa daga cikin samari da 'yan mata suna da halin da za su iya siyan rago a shekara za su iya tara kuɗi naira dubu talatin arba'in hamsin su sayi rago ko tinkiya su yanka da sunan layya wallahi za su iya saboda kayan sallar sama kawai da ya ɗinka watakila ya fi wannan kuɗin ragon layyan yan mata kuwa kuɗin da samarinsu ma suke basu ai ya ishe sirai yayi ko ba ka bane kai in tana so ma cewa za ta yi kai mun layya kuma zai yi zai iya haƙura ma da yake maye ne ya sa ya yi mata wallahi shi ba zai yi ba amma ita zai mata a yau ai suna haƙura da ɗinkin sallar su yi mata wani ya faɗa ƙararrai ce ka ai wallahi ni ba na ban ma samu ne ba amma dai su dai na musu sai ka kai ka ɗauka mata ce da shi neman ce yake yi bauta ƙasa ne NYC ne aje ka gama yi wani ya aure ta duk wanda yake da hali dole sai ya layya yanzu ga wani aiki albashi dubu ɗari da wani abu yaro ne matashi bai aure ba amma wallah baya layya akwai kuma abin da mutane suke sai mutum sai mutum ya ƙi yayi sai wa babansa ko ya ƙi yayi sai wa mahaifiyarsa ko kuma yana da kuɗin da shi zai iya yi sai ce shi bai zai ba bari ya abin nan to akwai wata ka'ida a shari'a la isara fi ta'at a wajen da'a da bin Allah ba a bibita wani kamar a zo sahun gaba ne da akram kala bismillah kai ka tsaya a baya la kowaye wani bismillah ko kuma wata ibada ko na abu makamancin wannan na neman kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ce kai ba sai kai ba kai wani kai a cikin da'a wa Allah ba a yi la ithara fi ta'at kenan akan kanka ne ya zama wajibi ka yi a matakin farko sannan kuma ka daɗa neman abin da za ka yi wa babanka ko mahaifiyarka ina fatan kuna ganewa ka yi mata mahaifiyarka abu ne mai kyau ka yi wa tsohonka abu ne mai kyau amma ba a ce kai ɗin ka ƙi ka yi ba ka tura su kama aikin hajji ne ya samu kuɗin zuwa aikin hajji sai ce a bari ya tura babansa to in Allah ya zo tambaya fa ba zai tambaye ka me yasa baka kai babanka aikin hajji ba amma zai tambaye ka me yasa baka je aikin hajji ba ina so ku fahimci karatun nan fa sosai ku gane shi saboda na san ya saba wa abin da muka saba muna yi na'am kaiwa mahaifi aikin haji abu ne mai kyau kai mahaifiya umra abu ne mai kyau wayewa da sauransu wannan mai kyau ne to amma wajibcin farko kai aka fara cewa ka je tukunna in ka sauke naka nauyin ka je to sai kuma ka zo ka wannan ko kuma a lokaci guda wannan nauyin ka hada da nakan da nasun duka kai kun fahimce ni yawwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin layyan nan da matasa da dattawanmu da masu aure da marasa aure mazan da mata kuma duka ayi yana da kyau ayi in mutum yayi in bai da mai gasa masa sai ya nemo karfi yan uwansa samari a kofar gidan su samu itace su dora shi su gasa shi su cinye kayansu ya halatta yawwa kuma zai mika wata yarsa da take aure a wani gida ta gasa masa ko ta soya masa wannan ba laifi to annabi yana cin waɗannan abubuwa ko ba ka bane ba yawwa sannan yana tafiya da kafa kuma yana rike sanda mun yi bayani um, idan ya je akan kafa masa wannan sanda da yake rikewa sai ya sallah yana kallanta a matsayin sutura saboda a lokacin filin idin fili ne tarwal babu gini kwata-kwata kuma wannan sandar ita ce suturarsa mun faɗa cewa sunnarsa ne yana jinkirta sallar idi karama yana gaggauta ta ba ni sunan shi ta babbar sallah wannan haka masallatan sunna ya kamata su rinka yi kuma ya kamata a bambanta sallar lokacin yin sallar idi karama ba shine daidai da lokacin yin sallar idi babba ba dan ita karama ana so a dan jinkirta ta a bari haka sai rana ta fito ta dan yi haske haka amma ta idi rana tana fitowa a yi ta da wuri a kammala wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama um, mun faɗa cewa yana yin kabarbari kuma mun faɗi kabarbarin um, da adadin su raka'ar farko guda bakwai raka'a ta biyu guda guda biyar kuma ga yadda ake ibn umar yana daga hannu kuma an ce ba a ruwaito wani salati ba illa magana abdullahi dan mas'ud kadai sannan yana yin karatu yana karanta surori qaf wal qur'an al majid a raka'a ta biyu iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar riwayar imam muslim ko sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya shi ma dai riwayar muslim da tirmidhi da imamun nasa'i ga kabarbarin nan da yake yi a rakawai na biyu mun yi bayanin su suma mutawaliya a jere duka dan ya nuna ma wannan salloli na idi suna buƙatar kabarbari sannan karatun a bayyane yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi a bayyane kuma malaman fiqh sun ce in mutum ya bar su zai yi sujada saboda ya bar wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske bakwai a farko biyar a a wannan wani liman ya taba a raka ta wani liman ya taba kabbara sallah ya manta da kabarbarin yana kabbarawa ya ci gaba da karatunsa sai yana cikin karatu sai ya tuno to ya zai sai yanke fatiyar ya dawo a'a ai karfin kabarbaran ba su kai karfin fatiya ba kawai sai ya ci gaba sai ya yi abin da ake in an tauye abin da ke sunna ne tunda ba a ce in ba a yi wannan kabarbarin sallar babu baraka ta lalace ba an gane wannan ko akwai hadisi da ya dunkule aka ce annabi ya yi kabarbari guda sha biyu saba'an fil ula wa khamsan fil akhirah kenan ولم يصلي قبلها ولا بعدها a wata riwayar kenan to wannan dai shine duk da cewa akwai wasu maganganun waɗanda ba ba waɗannan ba annabi kuma yana juyawa ya yi ya kalli mutane yana idar da sallah yana musu huduba su suna zaune yana musu wa'azi ne a cikin hudubar wa'azi yake ya ta faɗin abubuwan da ba a so a shari'a a yi da kuma abubuwan da ake so a yi duk ya ta gaya musu kenan wannan ya nuna mana liman yana da yanci ya umarci mutane do's and don'ts ya ta faɗa da wanda za a yi da wanda ba za a yi ba kina yana da yanci ya zaɓi duk maudu'in da ya gani da kuma abubuwan da ya shafi rayuwar mutane da kuma hukunce hukunce da ya shafi kwanakin idi ɗin ya yi ta musu faɗakarwa don su faɗaka ɗin da kuma addu'o'i da ake so liman ya yi ana son addu'o'i sosai don annabi yana yin addu'o'i kwarai kuwa dan a cikin hadisi ma yace wa mata masu da yace aje idi yace li yashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin su halarci alheri annabi yace alheri ne sallar idin nan hudubar idin nan wa da'awatul muslimin addu'o'in da musulmi suke amin amin amin din nan wannan alheri ne kwarai kwarai kwarai da gaske to kaga wanda yake kin zuwa an ce akwai mutane da yawa da ba sa zuwa sallar idi sai ai nafila ne ba za mu je ba da yawa wannan kuma gaskiya ba daidai bane akan rena nafilan sai ka shiga wuta kuma akan nafilan da kake ganin ba komai bane sai ta yi ma sababin shiga aljanna zance ma mafi inganci cikin maganganun malamai wajibi ne zuwa sallar idi dan annabi umarni ya ce da maza da mata har yan mata zawatul khudud wal da masu al'ada ma duk a fita so ake a tattara gaba ɗaya da manya da yara duk a fita a nuna godiyar Allah tabaraka wa ta'ala a yi zumunci kuma da babbar sallah da ƙaramar sallah da cikin hudubar da annabi ya yi bayan ya gama yi wa mata a ya gama yi wa maza aka ce sai ya tsallaka ya je wajen mata me yasa saboda babu sauti amma yanzu za a iya musu guda ɗaya ya tafi wajen mata wannan yana nuna annabi yana kula da da'awa ta mata karantar da mata ya je abin da ya mumetawa ya ce ta saddaku ko ta saddakna ya ku mata ku yawaita yin sadaka saboda Allah ya nuna mun mafi yawan 'yan wutar jahannama mata ne da masu hali fa inni ra'aitu aksara ahliha annisa wal agniya da na aka nuna mun wuta in ji annabi ya ce da Allah ya nuna masa wuta sai ya ga waɗanda suke cikata suke cikata da mata ne galiban da kuma masu hali da Allah ya ba su hali suka more a duniya ba su bi Allah ba suna ganin wannan jin daɗin dukiyar shine morewar a can kuma yasa su a wuta shi sa Abdurrahman ibn Auf Allah ya bashi dukiya wata rana yayi azumi zai sha kamar yadda malamai suke faɗa suna faɗakarwa sai wani ya zo yana neman abincin da zai ci shi kuma zai buɗe baki sai ce gani ni abdurrahman allah ya bani kaza ya bani kaza zan yi na yi azumi zan yi buɗe baki ga wani ya zo ga azumi yana neman abin da zai ci ya ce wa yaran gidansa su ɗauka su miƙa wannan mutumin aka ɗauka aka miƙa masa ya fashe da kuka abin buɗe bakin da bai ci ba kenan ya ce yana jin tsoron allah kada ya sa wato allah sa ba rabansa na lahira aka ɗauka aka ba shi ba malamai suke faɗa cewa akwai mutanen da allah ka kiyaye mu akwai mutanen da kasonsu na lahira shi aka kwaso musu fa'ujjilat lahum aka gaggauta aka ba su aka ce ku cinye a nan duniya idan sun je lahira la khalaqa lahum wala nasiba lahum ba su da rabo shi yasa suka ce duk lokacin da Allah ya baka wani abu na ni'ima to ka rinka addu'a ka ce Allah ya sa akwai sama da shi a lahira kuma Allah ya sa ba rabona na lahira ka bani ba akwai da yawa waɗanda suke cinye rabansu na lahira a duniya ibn rajab al-hanbali al-baghdadi rahimahullah ta'ala ya yi magana a cikin littafinsa fadlu ilm as-salaf al-khalaf falalar ilimin magabata akan ilimin 'yan ƙarshen zamani ya ce daga cikin mutane akwai Allah akwai wanda Allah ya ɗauka ya ba su abubuwa na morewar duniya da jin daɗi amma wannan morewar duniyar da jin daɗin da ya ba su komin salahancinsu da matsayinsu a wajen Allah sai ya musu tasiri akan rabansa na lahira kuma sai ya musu tasiri akan matsayinsu a wajen Allah ba ku gane ba komin ibadarka tsoron Allahnka taƙawanka biyayyanka menene ɗinka yayin da Allah ya ware ka ya baka wani abu na jin daɗin duniya sama da wasu mutane to dole sai ya yi affecting ko da ka samu rahamar ubangiji jin ƙayinsa to wannan ɗin sai ya yi affecting ɗinka a lahira suna buga misali alal aƙalli wajen hisabi wanda bai tara ba a nan duniya sai ya mutu to in an je hisabi da wuri ake masa ya tafi amma duk wanda ya tara ko mulki ko sarauta ko dukiya ta a zo a gani to fa sai ya samu jinkiri wajen lissafi a lokacin wasu sun daɗe aljanna kai kuma ana ta bincika naka ko airport ne wanda ya je da uban kaya ina jin wanda ya je da dan briefcase ɗinsa fi yake wuce ko wanda ya je da shi sai yadda kar kwamfutar sa nan da ne yake wuce ba ruwansa da tsayawa yana jiran kaya ko ko a nan duniya ko to a lahira ma haka ne wanda bayi da nauyi bai tara wa kansa matsaloli ba wataƙila bai yi shugabancin mutane na wani nauyin mutane ballantana a bincike shi me tsakaninsa da mutane ba nauyi a kansa kuma shi bai ma tara dukiya ba bayi da ita ma ya mutu ma me yake da shi bai kai ya kawo ba to wannan da wuri zai wuce in Allah ya bashi nasara ya yi aikin alheri amma wanda yake mai kirki din ma mai da'a mai bin Allah to in an zo waɗannan abubuwan dole sai an yi bincike kamar yanzu a ce kai ne sarkin garinku kamar yanzu a ce kai ne sarkin garinku sarki yana so yana jin daɗi a ce ai shine shugaban kowa hura masa algeta ya hau doki zamansa ba a gani tashinsa ba a gani ko ba ka bane ba duk wannan morewa ce ta duniya ko yawa kuma ya sani cewa kuma ba zai ji daɗi ba in wani daga cikin talakawansa ya fito ya ce ni baya shugabanta ta ni ba sarki na bane zai sa a kama shi a hukunta shi ko to ko idan ya je kiyama sai an tambaye shi akan wannan mutumin dole ba kai kake shugabantar su ba to sai an tambaye ka abin bai da daɗin ji fa cin su da shan su da lafiyar su da zaman lafiyarsu da me damar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka a matsayinka na shugabansu sarki kake ko gwamna wallahi babu canjin zance wato ba a gaya musu ne wallahi sai Allah ya tambaye su akan kowane mutum ɗaya kaga nan duniya ya samu girma ba a iya ganin sa sai bayan wata shida in an zo taro a kori kowa shi ya zauna a tsaye da hanyar kowa shi ya wuce haka ne mutane wasu suna wahala su nemi abin da za su ci su nemi abin da shi ko da cinsa da shansa da suturarsa da rigarsa da wandansa da sabulinsa da omansa duk akan gwamnati yake kyauta ne kawai ya yanki filayen da ya ga dama ya sayar ya ɗebi gidajen da ya ga dama ya mallake ya ɗauki kuɗaɗen da ya ga dama ya riƙe a hada baki da su a cuci mutane duka wannan suna da dama a nan duniya amma kuma a lahira sai Allah ya tambaya wannan shine malaman da suke tare da su ya kamata su rinka gaya musu wallahi kuma da sun taimake su amma matsalar shine ba a gaya musu gaskiya yau abin da yake faruwa in kana tare da mai maiko me za ka gaya mai ya ji daɗi ya daɗa matso da kai shine musibar kwanan nan wata babban mata ta bugo mu babban mace ce a nan kasar daga can wancan gurin ta bugo mu waya dalilin da yasa ni ban san ta ba ban taba ganin ta ba wannan dai dan karatun nan da ake Allah ya sa masa albarka a dan haska tana zaune tana nitse a falanta ta ji aka tura mata kuma ta waya ta ji ta ce a nemo mata lambar wayan malamin nan zan gaya muku ne don ku san halin da ake ciki aka kira ni babban kira fa sosai wallahi tallahi nake ga mu daga jin yadda take magana ka san akwai kasaita a tattare da ita sai malam na kira ka ne ina tsammanin za ka gaya mun gaskiya don ce kwarai hajiya zan gaya miki gaskiya insha Allah musamman ma ban haɗu da ke ba ban ganki ba ta ce ina tare da malamai da yawa amma sun bani fatawa sun ce riba halal ne in ci riba wala haka ta gaya mu ta ce dan Allah malam haka ne haka Allah ya ce na ce wallahi ba haka bane ta ta kawo wasu abubuwa na zalunci da ake yi amma ana ce musu ba komai waɗannan wanda suke magana ɗin 'yan zafin addini ne haka ake gaya musu su ana haɗa a sa musu shamaki da sauraro su malamai kawai dama musulunci an ce 'yan zafi ne 'yan raɗaɗin addini ne 'yan tada zaune tsaye ne so su da suke tare da su tunda akwai kujerar umra akai akai akwai filaye akwai kaza kaza akwai kadarori akwai harka akwai menene to da sun tambaya din sai su ga mu sai su ga me suka fito wallahi tallahi akwai wanda carbinsa da gemunsa da rawaninsa yana amfani ne da shi don ya samu abin duniya ya samu kusanci zuwa ga manyan mutane ya gaya musu abin da suke so to kaga iya asara ta kare wa mutum ka gama wahalarka duk wani malami da ya zama malami a ƙasar nan karka tambayi tarihin wahalar da ya sha wajen neman karatu wallahi talauci ne wane ne wahala ne wasu ma sai ƙarshen rayuwarsu ma ake ɗan samun sauƙin amma ƙuncin rayuwa dai ba magana mutum zai ƙare wannan shekarun kawai saboda ya samu wata dama kure yanzu yanzu ya canja saboda abin da za su baka me za su baka me za su baka don Allah su ɗin ya ishe su to ai ba za su baka abin da zai ishe ka ba kuma kai kana da mai bayarwan kai ba ake cewa ka yi addu'a Allah ya ba su kai ba ake cewa ka yi addu'a Allah ya ba su amma ka yadda kana da matsayin ka yi addu'a ɗin Allah ya ba su amma kuma sai ka zo ka wulakanta kanka ka kifa ka faɗi gaskiya saboda son zuciya ga barna nan ana tayi a ƙasar nan malam kuna gani amma an rufe baki an yi shiru Allahu a'lam saboda manufofi masu yawan gaske so kiyama akwai masu dadewa a wajen Allah kuma daga cikin wato wajen hisabi daga cikin su akwai masu mulki duk wanda ya mulki mutane kowaye shi in dai ba annabi ba ne don daman shi wannan masumi ne Allah ya riga ya wanke shi daman shi da umarnin Allah ya komai gaba daya su ma waɗannan nan da a ce da umarnin Allah suke aiki komai gaba daya ta sun huta a yi to amma ba annabawa ba ne wallahi sai mutum ya daɗe wallahi sai mutum ya daɗe in sahabi zai yi kuka ya zubar da hawaye ya ce yana jin tsoron cewa Allah ya sa ba rabansa na lahira aka bashi yake cinyewa ba ni da kai yanzu wannan duniyar da aka shimfiɗa mana hanya ba za mu ji tsoro ba malam wasu yadda suke wasa da kuɗi mu'amala da kuɗi mutum kawai ya ga yana sarrafa kuɗi ya taɓa nan ya buga nan duk abin da ya taɓa kuɗi komai nasa kai yanzu kai a ganin ka a ido in ka gan shi zaka ce wannan duniya dai an gama masa wani ba da kansa ya zo ya zauna yana cewa yana ba labari ai shi wallahi ko in an ce ya irga kadarorinsa da gidajen da yake da su a Kano an gama shi da mugun aiki wallahi ba zai iya ba amma wallahi an zo neman taimako za a yi masallaci kar ka ga dan abin da ya bayar amma ya manta da kansa ya faɗa bai zai iya kirga ma da filaye haɗa filaye gidaje manya-manya da na GRA da na kaza da na unguwanni ƙanana da gonaki da waye a iya Kano kawai aka ce yace in an sa shi ya lissafa wannan wala an haɗa shi da mugun aiki wallahi ba zai iya ba amma na gaya maka an zo neman taimako za a rufe masallaci ko za a gyara masallaci ko za a gina masallaci wallahi ba za ka so ka ji abin da ya ɗauka ya bayar ba to ya za a yi wannan a zo hisabi kawai ya tafi da wuri ai dole ya sha bincike wannan kadarori da ya tara da waye da tara da sauransu ita duniya daɗinta guda ɗaya ne ga wanda ya fahimce ta muna faɗa amma suna cewa ba mu san daɗin kuɗi ba ne ba in dai haka ne sanin daɗin kuɗin Allah kada ya san na mu san shi mu duniya na sha faɗa muku ka nemi halal na farko dai ka tabbatar halal kake nema na biyu duk kwabin da zaka cire a aljihunka ka kashe ka tabbatar ta hanyar halal zaka tura shi na uku abinda ubangiji ya baka ka duba iya gwargwadon abinda zaka iya yi na tallafawa mutane taimakon mutane ba ya shi riba wallahi wani sallarsa ba za ta kai shi aljanna ba karatun qur'anin sa ba zai kai shi aljanna ba nafilar sa ba zai kai shi aljanna ba infaki abin da yake cirewa aljihu ya bayar shi da shi ne kawai zai zama tiket din da zai samu shiga aljanna to ya zama kana da babban kaso ka sani ko yau Allah zai dauke ka ka san kana da abubuwa masu yawa da kai ka ba wa wancan ka ba wa wancan ba za ma ka iya irga wanda ka bayar ba amma yanzu kai tsiyarka wanda ka rike ka makale shine ba za ka iya irgawa ba amma wanda ka bayar kuma za ka iya irgawa kuma ka ci mai kyau kuma ka sha mai kyau kuma ka gina guri mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka saka riga mai kyau ba tare da alfahari ba don nuna godiyar Allah kuma ka taimaki mutane lokacin ne ka saka riga mai kyau za su ji daɗi wane nasu ya saka riga mai kyau amma me amfanin riga mai kyau da ka saka baka taimakon mutane mahaifiyarsa ta kira shi tana cewa baba a taimaka mana ai mana kaza baba wani babban mutum ne attajiri mai kuɗi hajiya al'amura sun yawa hajiya don Allah ki daina biya mutane suna ganin ɗanki mai kuɗi ne ana zuwa ana sa kina takura min hajiya wannan rike dubu biyar in ta ƙare a min waya kaza kaza kaza wannan uwarsa ce take ce mai baba kuma ba babanta bane ka je yadda na gaya ma dinnan wallahi haka ya gaya mata ana bi ta hanyar ki dan an ga Allah da rufin asiri nema ake ai kaza kaza malam kuɗi ne multi millionaire hajiya ya kai ga idan tana so ya mata wani abu sai ta je ta yi wa matarsa magana na rantse muku da Allah ina faɗa ina maimaita don akwai masu wannan larurar a tattare da su uwarsa da ta haife shi wallahi tallahi bai isa bata isa mata hidima ba sai ta kama kafan matarsa I'm very sorry to say Allah ka kiyaye mu kada ka jarrabe mu idan matarsa ce ta yi magana ta ce a yi za a yi idan matarsa ba ta yi magana ba wallahi ba za a yi ba malam yadda ka san ruɗaɗɗe gigitacce tana magana ta gama shanye shi abin nan dole sai ya yi shi amma wallahi bai da uban da zai ce ya yi kaza ko uwar da ta haife shi ce ya yi kaza kuma na sha faɗa ina mimita alhaji ka duba gidanka da kake kwanciya ka duba ɗakinka ka duba boys kwatanka ka duba kazarka ka duba suturinka ka tuno mahaifiyarka da tana raye yau bata mutu ba wani gida ka gina mata wani ɗaki ka galiban ma wasu wallahi za ka je mai hali ne ɗakin uwarsa ba zai shigo ba saboda warin tsufa saboda bai gyara ta ba bai gyara ta ba amma ɗakin matarsa falallukanta ba san adadinsu ba amma na an batta tsohuwa ne sai tsofaffi da aka tara mata ana tsammani tana haifan mai kuɗi sai kurtun goro sai tarin tsummokara amma ita ba ta da AC ba ta da janareto tsaye ba ta da kayan kwalliya ba ta da kaza ba ta da kaza akwai waɗanda malam ba su da rabo lakala kalamu a cikin abin da suka samu na duniya su samu lahira da shi na tabbatar maka duk wanda ya wulakantar da mahaifansa Allah ya bashi rufin asiri to ba zai samu rufin asiri a lahira ba ku yi hakuri maganganun ba su da daɗi lokacin a faɗe su ne yayi iyaye da yawa suna cikin wahala suna cikin kunci laifinsu sun haife kun samu kuma karka je nesa tun yanzu ka fara gwadawa ka yi ka duba kanka ka duba mahaifiyarka duba abincin da kake ci don Allah a gidanka duba abincin da mahaifiyarka take ci kuma tana da bukata kuma duba kuɗin da kake kashe wa iyalinka in ka zo hidimar sallah ko wani abu da fita yawon duniya da kake da matanka da 'ya'yanka duba mahaifiyarka da ka zubar da ita a ƙauye laifinta ta haife ka duba wanda suke karkashin da suke cin moriyarka duba suturar wuyan mahaifinka karka je nesa ban ce ka duba alhaji wani ba kai din duba naka to kuma insha Allah kai ma haka ɗanka zai maka musamman idan Allah ya jarrabe ka ka talauci to za ka ga wulaƙanci na fitar hankali dai samu kuɗin ya yi ta yi wa matarsa hidima ya kashe wa motarsa kuɗi shi ya fi masa ya ji daɗi akan ya kashe ubansa da ya haife shi ya yi gyaran gidansa shi ya fi da ya ɗauke kai kai ka asibiti a yi jinyanka akan ciwon da yake damunka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin abubuwan da annabi ya ta gaya wa sahabbai ya ce ku yi sadaka ku yi sadaka ku yi sadaka ku yi sadaka sadaka mahaushe yake cewa maganin masifa wallahi gaskiya ne malam yawa dan mutane a kiyama zaka gansu ana cikin zafin rana amma wasu na karkashin inuwar sadakarsu eh wallahi sadaka tana maganin masifa duk wanda ya bayar wannan abin da ya bayar din insha Allah ta'ala zai masa maganin musibu ma ba daya ba to amma sadaka tana da wahala bayarwa yana da wahala taimako yana da wahala mutane suna cikin kunci suna cikin wahala wasu kuma ba san wannan wahalar da ake ciki ba wani tashin hankali tsakaninka da shi shine ka bude baki ka ce taimaka mutane amma fa shi kullum sai ya je kasuwa Allah ya bashi riba ya ci ribar kaza yana harka a kaza ribar kaza yana da mall a kaza ribar kaza yana da kaza a kaza ribar kaza shi fa kullun yana zuwa Allah yana bashi Allah bai gaji da bashi ba amma yana bakin cikin yau wani ya zo ya ce ya bashi anya shi da ya baka ya ce ka bayar kuma yana ganin kana rikewa baka bayarwa duk ya san transaction ɗinka ya san account ɗinka ya san abin da kake samu ya san kaza ɗinka kana jin Allah anya a rayuwarka Allah bai zai jarrabe ka ba ya zo ya kwace abin ka zama abin tausayi babu musiba irin mawadaci ya talauci ba tashin hankali irin ana baka albashi dubu ɗari a da shi dubu talatin ba tashin hankali irin da mutum yana hada-hada walwala da kuɗi ya fi ƙarfin kaza yanzu ya dawo jira yake yi mai aljihunsa zai ba shi dama ya yi to akwai waɗanda Allah yana jarabar su ne ya ba su ya gwada su tunda ba su cika ba sai kuma ya kwace tabaraka wa ta'ala so abinda za mu rufe da shi daga cikin abubuwan da abin da ne wannan dogon bayani daga cikin khasa'is na iji a dunkule akwai taimako shi yasa kun ga aka ce a rinka yin sadaqatul fitri dan me manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace ughnuhum ani su'al ku wadatar da wannan talakawan a wannan rana daga me daga bara yasa aka ce kowa sai ya cire wa yaron gidansa da iyalin gidansa mutu guda dan me dan ana son ayi welfare me yasa ne wannan bayanin saboda an ce a sallar idi karama da babba a sa sabon kaya wani bai da halin sabon kaya ashe akwai bukatar me wani ya masa hatta mata annabi yace wacce ba ta da suturar da za ta sa litulbisha ukhtaha min jilbabiha annabi yace yar uwacce ta bata aran ko ta bata hijabinta ta saka ta je ashe ranar idi rana ne na me na taimako idin da ya wuce sallah babba da ta wuce da yawa akwai mutanen da a baran can sun fi karfin layya amma wallahi baran nan layya ta fi karfin su da yawa ba ai ba babban mutum da kima sai ga bai yanka ba wani kuma naman nama ma ba matsalar sa bane baya ma cin naman layyan ma gaba ɗaya ma to ya saba damun koyaushe ma raguna kan ana yanka su to wani wallahi bai yi ba yara su ta kuka a gida su ta ihu gidajen suna nan bila adadin ni na sani a lokacin akwai wanda suka ta zuwa suna neman taimakon rigar da za su sa su yi iri da ita wani wallahi sadakar riga wani ya bashi ya je ya wanke ta fesa mata turare ji yake kamar sabon kaya sa amma wannan mutumin ya shekara uku yana sa rigar ka duba ni rabo na ubangiji kai a baka kala kala kala kala amma yau wani dan uwanka ne musulmi wataƙila ya fi ka matsayi a wajen Allah amma ka ɗauka ka bashi ya wanke rigar da ka bashi yana alfahari da ita ya zauna a gaba amma fa wannan tsohuwa ce kai a wajen kai kai kuma sabo ne kake sawa anya ba bambanci kuwa a akwai bambanci so sakon da shine yan uwana kowannen mu ya kokari ya shuka alheri kafin ya bar duniya Allah ka samu cika da imani Allah ka yi mana afuwa Allah ka ji kanmu subhanakallahumma bihamdika